الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس بيرغ وتر رجب hijira 1447 wanda ya muwafaka da 25 ga watan 12 shekara ta 2025 miladiya za mu ci gaba da karatuttuka kamar yadda aka saba a kowane sati za mu fara da alfiƙihul maliki daga littafin al-muqaddimatul izziya muna nan cikin shafi na saba'in da uku bayani akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah wanda wannan shi ne darasi na talatin da uku ce faslun ai haza faslun wannan wani fasali ne a ƙarƙashin wannan babi mala yake cewa ya harumu alaihi salatun nafli inda tulu'i shamsi wa inda gurubiha wa inda khutubatil juma'a wa inda dhiqil waqt mala yace ya harumu alaihi ai al-mukallaf yana haramta ga mukallafi salatun nafli ya yi sallan nafila inda tulu'i shamsi a lokacin da rana take fitowa to haramun ne gare shi ya yi sallah amma ta nafila cewa salatun nafli to kaga an nafli ya fitar da salatul fardi kenan banda salloli waɗanda suke na farillai ana nufin na filfilu da ake yi waɗanda ba wajibai ba to an hana mukallafi ya yi su a lokacin da rana take fitowa e amma su salloli na farillai to kusan a idan mutum bai samu yin su a lokacin da shari'a ta tsara a yi ba to kowane lokaci yana da damar ya yi su yana da damar ya yi su tunda wancan lokacin da aka da aka ce ya riga ya kubuce masa to amma su sallolin na filfilu duba da cewa ba farillai ba ne saboda haka ba riga an ɗora maka ba na biyu a akwai lokuta da za ka iya yin su waɗanda ba waɗannan lokuta da shari'a ta yi magana a kai ba sai cewa inda gurube ha hakanan an hana ko ya haram yana haramta ga mukallafi ya yi kowace irin nafila a lokacin da rana take wato ɓuya lokacin da rana ke faduwa shi ma an hana yi nafila a wasu malamai suka ce illatun na haya a nan saboda abin da ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa rana tana fitowa ta faɗi ne a kan ƙahoni guda biyu na shaidan wasu suka ce wannan ne illa da tassa aka hana wasu kuma suka ce a'a illatun nahai shi ne saboda wasu waɗanda ba musulmai ba kamar masu bautar wani allah kamar masu bautar rana misali su sukan yi bautarsu a waɗannan lokuta ɗin akwai waɗanda sukan yi bautarsu lokacin da rana take fitowa akwai waɗanda kuma suna yin bautarsu lokacin da rana ke faɗuwa to saboda kai musulmi kada ka yi kamanceceniya da su to shi yasa aka hana ka aka ce kai karka yi taka ibada a wannan lokaci to wasu malamai suka ce wannan shine illatun nahayi wuri na uku ko lokaci na uku wa inda khutbatil jumu'a hakanan yana haramta ga mukallafi yayi nafila a lokacin da liman yake gabatar da huɗubar jumu'a to shi ma ba zai yi nafila ba suka ce saboda yin shagaltuwa da nafilarsa to zai sarayen masa da sauraron saƙon da liman yake faɗa a hudu ba gashi cewa kuma sauraron hudu ba ɗin wajibi ne ita kuma nafila ɗin ba wajibi ba ce to don me zai bar wajibi ya je ya yi abin da yake ba wajibi ba so in dai abin da ba wajibi ba zai iya gusar da wajibi to wannan abin kuma ya zama haramu tun da ita nafilan ba a ce dole kai ba ko ba haka ba to amma sauraron kudu ba ba to ka gani dole ne to abin da suka ambata kenan saboda haka duk wasu hadisai da suka zo a wannan babe to sai suka ba su wata fassara ta daban ba su yi aiki da zahirinsu ba ba su yi aiki da zahirinsu ba wasu kuma waɗanda suka tafi akan zahirin abin da hadisan ke nuni suka ce a za a iya yi an gani musamman ga wanda shi liman ya riga shi masallaci ko da ya zo ya samu liman ya fara hudu ba to shi sai ya gabatar da nafilarsa ya yi tahiyyatul masjidi sannan sai ya zauna ya saurari ya saurari hudu ba din suka kafa hujja da zahirin wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa in ɗayanku ya shiga masallaci alhali liman yana hudu wato kar ya zauna sai ya yi nafila raka a biyu to su jumhur daga cikin malikawa sun ce ba za a yi aiki da zahirin hadisin ba ina fatar an gane sai suka ba shi wata fassara ta daban wannan kenan to amma abin da ya fi ƙarfi daga cikin zantukan malamai cewa za a iya yi suka ce a su salloli waɗanda suke zawatul asbab waɗanda suke su sabab ne ke sa a yi su to su za ka ga wasu daga cikinsu za a iya yin su ko da lokacin da aka hana a yi ibada a wannan lokaci to tahiyatul masjid kuma tana da sabab sabab ɗinsa shine shiganka masallaci shiganka masallaci akwai ma masu ganin ma dole ne ma ka yi ta wajibi ce akwai masu ganin haka to almuhimmu yin nafila ɗin shi ya fi sai ya yi su a gurguje ba tare da ya tsawaita ba saboda ya samu ya saurari ita hudubar dalibai yake gabatarwa wuri na gaba ko lokaci na gaba wa inda dhiqil wakati da lokacin da kuma lokaci ya yi kunci yana nufin lokacin sallan farilla e ya zo zai yi azahar ko la'asar ko bagariba ko sallan isha lokacin da ya rage bai wuce gabatar da ita wannan sallan ba yana kammala ta lokacinta zai fita tuka ganin lokaci ya yi masa kunci ya ce ya yi nafila ya gama sannan ya sallaci wannan sallafarin laɗe saboda in ya ce ya sallaci na fi laɗe ya gama to abinda zai yi saura kuma ba zai ba shi dama ya yi sallan farillan ba to gudun kada ya yi asarar lokacin ita farin laɗin to sai aka ce an hana ya yi ita na fi laɗe sai ya tabbatun na fi laɗe ya yi farillarsa tunda ita ce wajibi to shi ne wa inda zuƙil waƙati duk sallar da ta farilla kuma lokacinta ya yi kunci sosai to babu tun nafila kuma sai ya gabatar da ita daga bisani sai ya nafilarsa lokaci na gaba au ba'ada au ba'ada khurujihi da lokacin da kuma lokacin ita farilla din ma ya riga ya fita kuma bai yi ta ba to yana batun yayi nafila ai sai biya bashi ko eh to shine ai saboda baka kyauta ko sadaka alhali ana bin ka bashi da kyauta da sadaka musahabbi ne an so kai biyan bashi kuma in kana da iko wajibi ne wajibi ne to kaga sai ka fara biyan wajibi sannan abin da ya saura sai ka yi saraka da shi eh to haka tunda ana bin ka sallar farilla kuma lokacinta ya riga ma ya fita to ba za ka ce bari ka yi wata nafila ba in ka gama sannan ka biya bashi ka fara biyan bashi tukuna yau sannan sai ka yi nafilarka to wannan duka an haramta to sai bangare na biyu wanda shi kuma an karhanta yin sallah a waɗannan lokuta ɗin ya ce wa yi kurahu ba da tulu'il fajiri haka an karhanta yin nafila bayan bullowa alfijir idan alfijir ya bullo to babu wata nafila in banda suka ce raka a talfajiri in baka riga kayi asuba ba amma in ka riga kayi asuba to babu wata nafila ila an tartafi a shamsu sai rana ta dago sama idan ta dago sama haske ya mamaye duniya to wannan kana iya sai ka yi sallan walaha a lokacin walaha kenan eh amma in ka riga ka yi asuba suka ce kawai sai dai ka shagaltu ko da karatun ƙur'ani ko zikiri tasbihi hailala da makamantansu amma ba wai ka shagaltu da nafila ba a wannan lokaci an gane? yawwa amma wannan suka ce banda wanda bai yarka a talfajir ba haka banda salatul wuturi ga wanda bai yi ta bayamanta ko dare ya abin nan ya yi masa ya riga ya wuce na uku kuma banda wanda yake da wani yanki na sallan dare da yake ta nafula kowane lokaci to sai bacci ya kwashe shi kawai sai ya ji ana ya kamun sallah asuba ko kuma a koda ya tashi sai ya ji ana kiran sallah na biyu eh to shi ya samu kame a tada sallah din duk da alfijir ya bullo to zai iya rama wancan na filfilin da ya saba yi amma suka ce ga wanda ya zan al'adarsa ce kullum yana yi to ranar sai aka samu akasi ko mantuwa ko bacci a gane? yawa amma wanda shi dama sallar dare ba ɗabi'a saba ce bai saba ba baya yi baya wuturi eh to shi ba buƙatar yayi eh shi kawai ya tunkari sallar asuba in yi sallar asuba sai ya waɗancan ibadun eh ta tilawa alqur'ani da zikiri da sauran abubuwa eh to shi ake magana karhanci gare shi tunda shi waɗancan bai saba yin su ba ko yawwa to amma wanda ya saba to shi an masa rangwame ko da an yi sallah asuba ne zai iya ramawa a matsayin ranko eh duk da lokacin ya riga ya wuce tunda wuturi aka yi ta da daddare salatin laila aka yi ta da daddare alfijir kuma ya riga ya fito to kaga gari ya waye to shi zai iya ramawa babu laifi to shine yace qidarum hin dagowar ranar nan sama ya kasance gwargwadon wato tsinin mashi gwargwadon tsinin mashi daga inda ta fito daga inda ta tsaya ya zan an auna to ya kai tsayin mashi an gani to wannan dagowar ake nufi to kaga a wannan lokaci haskenta ya riga ya mamaye ko'ina wasu suka ce shine gwargwadon taka goma sha biyu eh idan ya auna ya ga cewa daga inda ta fito zuwa inda ta dago za a samu ɗani goma sha biyu to a nan ya samu ya yi nafila amma ƙasa ga haka ba zai yi ba eh ba zai yi ba wa ba da fardil asri haka na an karhanta masa ya nafila bayan gama sallar la'asar kamar yanzu kaga an yi la'asar yau to makaruhi ne ya yi nafila sai rana ta abin nan ta faɗi kuma an sallaci magariba shi ne ce ila an tusallal magaribu e ila an tusallal magaribu sai an sallaci magariba saboda a malikiya babu nafila ƙablal magaribi e cewa hadisin da ya zo ku yi sallah gabanin magariba ku yi sallah gabanin magariba ga wanda ya so to su ba su yi aiki da shi ba ba su yi aiki da zahirinsa ba eh sun ce in rana ta faɗi to ka gaggauta yin magariba ka bari in kayan magariba sannan ka yi nafila an gane yawwa in kuma ka yi to ba za a rubuta ba zunubi ba amma ka yi makaruhi eh haka kamar yanzu da aka yi sallar lasar to a wurinsu babu wata nafila an rufe sai bayan sai ka sallaci magariba na fatar an gane yawwa amma akwai wasu daga cikin malikawa suka ce ya halatta eh bayan sallan la'asar za a iya nafila matukar rana ba ta yi jajaja ba kamar yanzu an gane yawwa to duk za ka iya nafila ka babu laifi ba karhanci a wurinsu amma in rana ta fara alisfirar ta fara fatsa-fatsa ta fara launin jajaja to nan ba za ka yi nafila ba sai ka jira sai ta faɗi in ta faɗi to shi ma wasu daga cikinsu sun ce za ka iya yin nafila saboda aiki da wancan hadisin eh cewa idan rana ta faɗi to mutum zai iya yin nafila ga wanda ya so eh annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa liman sha'a nuni kan cewa na fi labbata da wani tsanani ko ƙarfi sosai amma dai za ka iya yi su ɗin waɗanda suka ce kar a yi ba cewa sun kai haramun ba ne an dai ce maka ruhi ne saboda kada yin ta ya ja ka ya zan a bayu haɗin jinkirta ita magariba ɗin tunda ita sallan magariba kusan ijima'i ne nasu ko ittifaƙi cewa a yi ta farkon lokacin da ta shiga sallan magariba ba a son a jinkirta ta ko da da sakan biyan ne na ba ta gane shi yasa ita ba ta cikin sallolin da za a ce a jira liman inda ya tabbatar da rana ta faɗi ba a jiran liman saboda haka an tabbatar da rana ta faɗi to shi ke su wannan mintuna da wasu ke sawa a babin al'ada to a cire magariba ba a sa magariba ce a ita ba a ƙari da liman ya ɗanyen sake kawai shi kenan sai na abin shi shige saboda ita gaggautawa ake su to shi yasa ya zan wajibi dab da haduwar rana liman ya yi kokari ya shirya wa inda azanil juma'ati haka makaruhi ne wato yin nafila lokacin da aka yi kiran sallan juma'a amma lil jalisi ga wanda yake zaune a cikin masallaci kiran nan da ake na farko an gane? yawa za ka ga har yanzu suna wannan abu eh da ai kira sai ka ga wasu sun tashi suna abin eh to makaruhi ne eh shi na biyu ai ba sun hana tunda liman ya riga ya abin nan eh to wannan shi ne saboda haka ba za ka yi ba sai dai ka ci gaba da abin nan eh to cewa lilijalisi kaga ya fitar da liddakhili wanda shi shigowa yi yana shigowa ladani na fara kira to shi banda shi shi ya samu yayi nafilarsa amma wanda yake zaune to bai kamata ba suka ce saboda kada wasu su ɗauka abin kamar sunna ne sai mutane su eh su yi ta ta yi ƙwarai ta ai ba daidai ba ne tun da abin da yake sunna in ka je masallaci to ka yi ta yin na filfilu sai liman ya zo shi a sunna da ka shiga ka yi ta nafila ba adadi kana biyu ka sallame kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame sai lokacin da liman ya shigo wannan shine sunna amma ka shigo kai kana can zaune kana harkokinka ko kana bacci ko kana da nadan waya sai da aka fara kira kuma ka ce ka tashi kai nafila to wannan ba daidai ba ne bai cika aikin magabata wa ba'da fardil juma'ati haka makaruhi ne a yi nafila bayan kammala juma'a barillar juma'a amma fi musallaha a inda aka sallaci ita juma'a din duk masallacin da aka yi sallar juma'a to yan an kare ba a son kai nafila inda kana son kai wata nafila to ka bar masallacin ka koma wani ko ka bari sai ka dawo gida amma dai shi wannan masallaci an hana eh wala tukurahu to wani kaulin an ce ba za a karhan ba a karhanta sallan nafila ba inda waqatil listiwa'i a lokacin da rana ta daidaita tsakiya eh akwai sabani gum su malikawa eh wasu sun ce makaruhi ne wasu sun ce ba makaruhi bane to shi sai ya zabe kaulin waɗanda suka ce ba makaruhi bane cewa in rana ta kai tsakiya kamin ta yi zawali to za ka iya yin nafila ba a karhanta ba wasu kuma suna ganin a'a makaruhi ne faslun ai haza faslun wannan shi ma wani fasali ne karkashin wannan babi malam ya ce al'azanu sunnatun e kiran sallah sunna ce al'azanu eh wasu ɗaliban ilimi suna kuskure sai su ce al'azanu ba daidai ba ne al'azanu daban al'azanu daban eh al'azanu jam'i uzunin jam'i ne na kunne to yi kace al'azanu kaga eh to da za ga wasu waɗanda larabci bai ishe su ba suna wannan kurakuran eh to wannan hamza din ba a janta ba a yi mata madda al'azanu eh shine daidai eh ma'anarsa kamar yadda zai faɗa a luga shine al'ilamu eh sanarwa wancan kuma wata gaba ce kunni eh an gani kunnuwa mufuraji sai a ce uzunun to shi kiran sallah sunna ne eh to a ina yake sunna sai ce fil mawadi illati a wuraren da al'adatu al'ada ta gudana an tajtami annasu biha mutane suna taruwa a cikin waɗannan wuraren duk inda musulmi ke taruwa to lokacin sallah yayi to an sunnanta a yi kiran sallah a wurin in dai akwai mutane saboda a kira mutane kuma a tunatar da a tunatar da mutane to sunna nan suna nufin sunna kifa'iyya an gane yauwa wasu malamai abinda suka faɗa kenan wasu kuma suka ce a'a sunna ce dai mu'akkada duk inda aka samu irin wannan wurin to ladani ya yi kira to shine sai ya bada misali sai ce kal jawami'i jam'i ne na aljami'u shine masallaci da yake tattara mutane adadi mai yawa shine masallacin juma'a to jam'i sai a ce aljawami'u masallatai da yawa na sallan juma'a to duk inda masallacin juma'a yake sunna ne a yi kira wurin an gane? yau saboda adadi mai yawa na abin nan na shigowa wurin gane shi yasa ake bukata a kira din saboda a sanar da mutane lokaci yayi eh wanda ke kasuwanci sai ya rufe wanda ke bacci shi ma ya tashi wal masajidi da kuma masallatai su kuma waɗanda ake hamsu salawatu a ciki duk wani masallaci da ake hamsu salawatu a ciki to za a yi kira an kuma nan malamai suka ce ko da ko sun kasance mutalasikai ma'ana ko da haɗe suke da juna ga masallacin suwa ne ga nasu haɗe da nasu ga nasu haɗe da nasu to kowanne ya yi nashi kiran eh kowa ya dashi kiran wani ba zai wadatar ma da wancan ba eh a sharnubi ya ce maka koda a ce misali masallacin biyu ne gidan sama da ƙasa kuna kuna sama su kuma nasu na ƙasa to in lokacin sallah ya kowa ya nashi kiran kiran na ƙasa ba zai wadatar ma na sama ba na sama su ma ba zai wadatar ma na ƙasa ba kowa ya nashi kowa ya kira tashi jama'a eh to wannan shine sannan a nan kuma ya ce kuma an riskar da wurare waɗanda mutane ke haɗuwa wani dalili yake haɗa su dalili wanda ba na saƙon Allah ba to ko da ba masallaci wurin lokacin sallaye za su iya kira tunda suna da yawa sai su yi jam'i a wurin shi ba ba komai shi ma an riskar da shi da aljawami'u da almasajidu tunda kaga wuri ne wanda mutane ke haduwa wuri ne wanda mutane suke har haduwa eh duk inda dai mutane ke haduwa za su iya yi ko a ina ne eh ko da a kasuwa ne in lokaci ya to shi ke sai a sa ɗaya ya abin nan a tuwa za a kira an yi kira a zaɓi da ai in dai mutane na haɗuwa kinai mutane ba su haɗuwa ba bukata yi shi ne maganar da ake yi yawwa tu wannan shi ne da kuma wanda yake matafi duk wanda an matafi ko da shi kaɗai ne to an sunanta mai in lokacin sallah ya yi kira ya yi sallar shi amma wanda yake ba matafi ba to ko a ina zai sallah shi ba a sunnan ta mai ya kiran sallah ba in lokacin sallah ya kawai sallarsa zai yi sabanin matafi kamar yadda zai ambata nan gaba wa huwa ilam to wasu kuma sun ce a'a kiran sallar nan wajibi ne shi yasa ma malaman fiqhu suka ce duk garin da ba sa kiran sallah to ya halatta a yaƙe su ko da suna sallat amma ba sa kira eh to za a yaƙe su za a yaƙe su ƙware da gaske wa huwa al-i'lamu bi dukhuli waqti salati shi kiran sallah wato ma'anarsa sanarwa da cewa lokacin sallah ya shiga al-mafrudati sallah wadda aka farlanta ita ake wa kira sallah bil alfazil mashru'a sannan kuma ana yin shi ne da lafuzza waɗanda shari'a ta shar'anta ba kai za ka ƙirƙiro naka ba wa huwa alfaz ɗin su ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يرجع الشهادتين بأرفع من من صوته بأرفع من صوته أولا ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله to wannan shine kalmomin da shari'a ta shar'anta a matsayin za a yi amfani da su a wajen kiran sallah Allahu akbar yana nufin Allah mai girma ko Allah mafi girma wasu daga cikin malamai suka ce akbaru din duk da ya zo da siga ta ismu tafdili to amma ma'anarsa kabirun allahu kabirun tunda shi ka'ida ta ismu tafdili dole sai in akwai musharaka tsakanin wanda za ka fifita da wanda aka fifita shi kuma allah bai yi musharaka da kowa ba a cikin alkibiriyau wajen girma shi kaɗai ke da wannan rigat to tun da shi kaɗai ke da ita to ba za a amfani da ismu tafdili ba a ce Allah shi ne mafi girma kenan akwai mai girma to shi suka ce sai dai a ce Allahu akbar Allah mai girma Allah mai girma sai zamo kenan ba wani mai girma in ba shi ba subhanahu wa ta'ala wasu kuma suka ce a'a af'alu tafdili a nan da ma'anarsa eh huwa ala babihi suka ce domin a duniya akwai masu da a wasu manya ne eh irin su sarakunan nan masu jiji da kai masu cewa mu awwa ne eh to Allah ya fi su Allah ya fi su girma to su malamai haka suka faɗa ashhadu ina mai shaidawa Allah ilaha illallah cewa ba abun bauta bisa cancanta sai Allah. Ashhadu ina mai shaidawa Allah ilaha illallah ba abin bauta bisa cancanta sai Allah. Shi ma ana maimaita shi. Sun ce kowace ta farkon ma'anarta daban, ta biyun ma ma'anarta daban. Tunda babe ne na shahada. An gane? To a musulunci kuma za ka ga shaida ta kan fara dai da mutum biyu. eh to shi yasa ba a wadatu da ɗaya ba ba a ce kawai ashhadu an la ilaha illallah sai aka yi shiru ba sai aka ƙara maimaita kuma lafazi to wancan ma'anarsa daban shi ma wannan ma'anarsa daban yana in ka faɗa so ɗaya to kiran sallan ka bai yi ba an gane kiran sallan ka bai yi ba to haka ashhadu anna muhammadar rasulullah ina mai shaidawa tabbas annabi muhammad manzo ne na allah ɗan aike ne na allah kaga shi ma aka maimaita tunda daidai babe ne na shahada ashhadu anna muhammadan rasulullah ina mai shaidawa tabbas annabi muhammad manzo ne na allah sun mai yurajji'u to sannan zai yi tarji'i tarji'i shine maimaitawa a shahadataini waɗannan shahadataini da suka gabata sai sake maimaita su bayan ya faɗe su da ƙaramin sauti ko kuma sai sake maimaita su bi arfa min sautihi da mafi ɗaukaka daga sautinsa bi arfa min sautihi ba bi arfa'i ba mamnu'un ne min sarf kuma babu idafa a wurin bi arfa min sautihi tare da mafi ɗaukakuwa daga sautinsa bayan ya faɗa da ƙaramin sauti ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to kuma sai ya sake maimaita su da sauti wanda ya ɗara na farkon to wannan shi ake kira a tarjeu san su malikawa sun tafi a kansa amma za mu ga alhanafiya su sun karhanta wannan su babu tarji'i a gunsu to amma kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga kenan za a yi malikawan su suka fi karfin hujja min sautihi awwalan eh maimaitawan ya fi sautin nasa ya fi ƙarfi sama ga na farkon sun ya ƙulu sannan ya faɗa hayya ala sala yawwa ku fuskanto zuwa ga sallah hayya ma'anarsa a ƙabilu wahalinmu ma'ana ku fuskanto an gane shi lafazin hayya akan faɗe shi ga kowa mafuradi ko kuma jam'i duk za ka iya cewa hayya kana nufin mutum ɗaya ai akabil hayya ai aqabilu an gane to ma'anarsa kenan saboda haka kira ne cewa mutane su gaggauto zuwa wato halartar sallah shi ma hayya alasala shi ma aka ƙara maimaita shi wasu suka ce saboda mujawara wasu kuma suka ce a saboda wanda bai ji na farkon ba to ta yi ya ji na biyun sai ya zamo dai an yanke ma hujja tunda an kira ka ne kaga in baka je ba kuma ka ji kiran to kaga kana da laifi to shi yasa malamai suka ce da cikin kuskure da musulmi mafi yawa suke lokacin da ka ji ana waɗannan alfa lokacin za ka zo masallaci saboda kiran ka aka yi to a ƙa'ida ko a al'adance aka ce muhammad ai za ka ansa ne lokacin da ka ji sautin ko sai bayan mintuna to lokacin da ka ji liman ladani na kira musamman ya kawo ga wannan gabar to lokacin za ka zo masallaci shi ka amsa kira in baka zo baka amsa kira ba lokacin da aka kira ka an gane to sai mu kula da wannan eh tun da ladani ya kira ka to sai ka ansa kiransa sai ka yi masa kara eh sai ka zo masallaci amma za ka ga wasu ba ruwansu eh sai an ya gama kira an gama ikama an ta da sallah wasu ba sai an yi rabin sallah wasu sai a raka an ƙarshe suna ta yi wa Allah wai dubara Allah ya babu ikon gyarawa hayya alal falah ku yi gaggawa zuwa ga samun babban rabo alfalahu shine rabo tunda sallah ɗauki take da abubuwa banda lada daga abubuwa masu tarin yawa na alkhairi a cikinta shi ma hayya alal falah shi ma aka ƙara maimaita shi saboda in baka je na farko ba to zaka je na biyu eh in dai kai ba kurma bane shi yasa aka ce ai ladan ya daga sautin shi kamar yadda za a faɗa nan gaba Allahu akbar Allah shine mafi girma ko shine mai girma Allahu akbar Allah shine mai girma ko shine mafi girma la ilaha illallah babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala to wannan duk sauran sallolin abinda mutum zai yi kenan in banda sallan asuba ya ce waya zaidu ita sallah asuba zai ƙara shi ladani fi azani subhi in a kiran sallah ne na a kiran sallah ne na asuba ba da ƙaulihi bayan zancensa hayya alal falah shine bayan ya faɗi wannan lafazi kuma ya maimaita shi to kamin ya rufe da Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kamin ya faɗi wannan jumla sai ce assalatu khairun minan naumi sallah ita ce tafi daga baccin da kuke yi sun ce an ambaci bacci saboda galibin mutane a wannan lokaci bacci suke yi an gane amma ba wai ana nufin sai iya bacci ba duk abin da ba sallah ba bai kunshi sallah ba bai da alaka da sallah to sallah ta fi shi tafi aiki tafi fira tafi komai an keɓance annaum ne saboda a wannan lokaci mafi yawan mutane bacci suke yi saboda lokaci ne da ya fi kowane lokaci daɗin bacci a wannan lokaci to shi yasa aka ambaci lafazin annaum to sai ya faɗe shi shi ma marrata ne so biyu an fahimta sai ya faɗe shi a kusan sau biyu zai faɗe shi ya faɗa shi ma sai ya sai ya maimaita wasu suka ce ya yi a kiran sallah na farko wasu kuma suka ce a'a sai a na biyu ne zai yi akwai saɓani na na malamai akan wannan da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa a na farko ake yi amma su malikawa mafi yawansu to sun tafi kan cewa sai a nabiyin ake as-salatu khairun minan naumi amma za mu ga shehu abdullahi rahimahullahu ta'ala shi a lokacin da yana gwandu to za mu ga cewa ɗalibinsa muhammadu sambu kulwa a littafinsa kanzul auladi wa zarari to shi ya kawo cewa sheku abdullahi yana umarni a yi assalatu khairun minan naumi a kiran sallah na farko haka ya ba da umarni to har aka samu wasu suka yi masa inkari akwai wani basaraki na na wancan lokaci sarkin abin nan kalan baina e, ana ce mai dan boya e, to sarkin wannan yanki ne a wannan lokaci e, shi yana da al'ajabi ba ku da tarihi ne yana da ban al'ajabi an ce mutum ne wanda yana da abubuwan ban mamaki mutum ne mai girman jiki haka yadda shi muhammadu sambu kulo yake faɗa cewa mafi ƙaranci ya akan game mutum biyar manya ba su kai girmansa ba ba su kai girmansa ba sai yana da ƙarfi sosai ɗan boya to sai rubuto takarda zuwa ga asheku abdullahi yana sukansa akan wannan cewa don me zai ba da umarni a yankinsa a yankin gwandu ana assalatu khairun minan naumi a kiran sallah na farko banda kuma ga abin da yake rubuce a cikin littattafai na fiƙihu kamar fiƙihun ma malikiya ya rubuta takarda sai ya aiko masa da wasu dai kalamai marasa daɗi na rashin tarbiyya da cin mutuncin malamai shi muhammadu sambu kulwa ya ce mafi saboda muninsu shi ya sama shi ba zai ma iya hikayensu ba a sheku abdullahi da yake malami ne sai ya ba shi amsa a ilmance ya rubuta mai doguwar risala tana nan a littafin ya kawo dalilai da hadisai da abubuwa da sauransu ce to wannan shi ne dalili na kuma dama ai matsala ai saɓani ce ai ba ijima'i ba ne wasu sun tafi kan cewa a na farko za a yi kuma ga dalilansu ga dalilansu ga dalilansu ni ma kan haka na dogara ko ba haka ba to kai da yake ka abin nan kai jahili ne shi yasa eh shi yasa sai ka ɗauka cewa abin da aka yi ai ya saba ma shari'a alhali kai ne ka saba ma ka saba ma shari'a ya yi dogon bayani mai tsayi kusan shi muhammadu sambu kulo duka ya kawo ku nemi littafin kanzul auladi wazzarari muhammadu sambu kulwa ɗalibin shi a sheku abdullahi ne kusan littafin kamar dai wani babban masdari ne game da tarihin su a sheku abdullahi da sheku usmanu da abubuwa dai da yawa kusan ba a rubuta wani littafi ba har yanzu mafi girma da yake dauke da tarihin wannan kasa kamar shi yake shi ya ɗauko tun daga kakannin fulani duka ya kawo abubuwa masu ɗimbin yawa amma abin ban takaici har yanzu littafin ba a buga shi ba har yanzu ana sabu ana sabu kaji wajen malamai za su arama har yanzu dai taswiri ake yi littafi ne babba haka mujalladi biyu ne wanda in za a gyara shi a mayar da shi rubutu na zamani zai kai mujalladi hudu gyaggyara abubuwa da sauransu to har yanzu dai rubutun hannu ne ma ba ka saba da abin ma ba za ka ma gane ba za ka gane rubutun ba da rubutun hannu ne har yanzu ba a buga ba Allah ya to Allah ya kawo mana wanda zai mana wannan aiki so saboda haka kaga ba laifi ba ne da an yi assalatu khairun minan naumi don kawai mazahaba ta ce kar a yi to mazahaba dama in ta hana abu kuma tana da hujja mai ƙarfi to sai a hannu kuma ba ta da hujja to kaga sai a bar mata sai a bar mata kayanta ba Allah ya taimaka amma wasu da yawa daga cikin har malamai na sunna duk sun inkarin wannan kamar su a shehu salihul usaimin to za ka ga littattafansa daban-daban kamar a sharhul mumti da kuma majmu'ul fatawa nashi da fatawa arkanil islam to duk ya yi inkarin cewa assalatu khairun minan nauyi ba za a yi shi a kiran sallah na farko ba sai dai a yi a na biyu kusan dai duk abubuwan da suke ambata za ka ga dai duka dai tawili ne da takallufi da abubuwa da kauce mazahiri kamar yadda shi muhammad ibn ali al-ethiopi ya ambata a sharhin sana sahihu muslim al-baharul muhit duka kokarin kauce ma dai zahiri ne wasu takallufat su amma dai tun da akwai sabani a da'irar ma malamai na sunna kaga ba matsala ce da za a tada jijiyar waya a kanta ba in kaga za ka yi a kiran sallah na farko ka yi in kuma a na biyu za ka yi kana da malaman da ka dogara gare su kuma na sunna wanda maliki a kan haka take to ka gani kwarai da gaske a na biyu ake yi to da ba shi a sheku abdullahi gaskiya baya takalidi baya takalidi a mazhaba su tari za ka ga matsaloli da yawa ko a tafsirinsa diya'ut ta'wil ko sauran littattafansa na fiqihu diya'us siyasati wa fatawan nawazil da makamantansu su tari za ka ga yana saba ma mazhaba so tari yana yi saboda shi yana ganin cewa in dai ka kai marhala ta ijtihadi to ba magana kuma ta kalili za ka iya ijtihadi ka yi tarjihi ka zaɓi abin da ka ga shi ne daidai kuma wannan shine abin da ya dace a yi kamar yadda jalaluddin suyuti ya tabbatar da wannan a littafinsa a arraddu ala man akhlada ila al-ardi wa jahila anna al-ijtihada fardun anna al-ijtihada fi kulli asrin fardun littafi ne mai kyau ya yi raddi ne kan malaman da suka ce ai ba ijtihadi kawai dai a dogara ga abin da eh abin da kawai magabata suka zo da shi kawai a tsaya nan ya ce a ba daidai ba ne wanda ai jahilci ne to risalar tana da kima sosai yana da kyau ku neme ta ita ma ya yi bayani sosai kan ijtihadi da hanyoyinsa da kuma matsayinsa yawwa in ka kai manzilinka za ka iya yi ila yawmil qiyama eh bal ma ya ce ma dole ne ma su Allah ya sa mu gadi nan zamu kwana insha Allah الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض littafin an buga shi akwai darubin hazimin sun yi mai bugu mai kyau tare da ta haƙiƙi za ku iya neman nuska ɗin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته